أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة amma ba ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah yau mun shiga goma na ƙarshen wannan wata mai albarka yadda muka ga na farko muka ga na tsakiya muna roƙon ya nuna mana wannan na ƙarshen lafiya Allah ya sa ya zama watan rahama da gafara a gare mu Allah ya ƙara mana himma da lafiya da karsashi wajen bautar Allah domin mu ci more waɗannan kwanukan da suke wato fitattu masu albarka a cikin shekara. Mun kwana a kan aya ta biyar a suratul baƙara yau za mu tashi daga aya ta ashirin daga aya ta shida yau kuma ashirin da ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم kamar yadda muka faɗi jiya mujtama na madina society na madina ya haɗa mutane kashi uku akwai muminai akwai kafirai akwai kuma munafikai don haka a karatunmu na jiya sai muka ji siffofin muminai ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون أي بير سكي مغانا غمينس وسأل الله كاو مغانا كافرية أتكين آية جو يتي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا لا يؤمنون كينا ونن جملة لا يؤمنون ita ce khabaru inna makasudin ayar alladhina kafaru la yu'minu sai aka yi taukidin ta da farko innal ladina kafaru la yu'minu kafirai ba za su imani ba a'a mutum zai yi mamaki to ana kiran su su imani kuma ce ba za su imani ba akwai mamaki ko babu wannan jumla motar da ce ba za su imani ba sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum kayi musu gargadi ko ba kai musu gargadi ba ba za su imani ba akwai masu li'irabin ayar da cewa jumlar sawa'un alaihim ita ce khabaru inna da aka magana ta ce innan ladina kafaru sawa'un alaihim an zartum am lam tunziru su fa kafirai da yi musu wa'azi da bari yi musu wa'azi duk ɗaya ne don haka sai aka ce la yu'minun wata sabon jumla ce khabar ce na wani mubtada'un mahzufun muqaddar shine hum la yu'minun kaga duk dai ma'anar guda ce to mutum zai yi mamaki ya ana kiran su ga musulunci kuma ce ba su imani a nan alkur'ani yana magana ne musamman game da jagororin kafirci shugabannin ƙuraishawa kangararru masu jin iko da sarauta su ba za su imani ba su ne waɗanda Allah ta alaƙi ce innan ladina haƙƙat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu waɗanda kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu ba su imani ba kaga wannan yana ƙara tabbata mana abinda muka yi magana na yarda da ƙaddara cewa Allah ya riga ya ƙaddara haka ya faɗi suna da ransu da lafiya su kuma su imanin ba kamar yadda Abu Lahab ga aya ta sauka sura su kutum ta sauka ta ce halakakke ne ai koda da munafurci misali da ya fito ce to na musulunta ba zai yi ba saboda wanda ya faɗi haka alimul gaibiyar shahada ne wanda ya san jiya ne ya san yau kuma ya san gobe da abin da bayan gobe ba a taɓa sadda abin da bai sani ba ba za a yi abin da bai sani ba nan gaba wa huwa alimun bi zati sudur shine wanda sanin sa ya wuce abin da an ka bayyana wanda aka boye ma ya sani ya alamu sirra wa akhfa yani wa akfa min sirri in ka sirri dan wanka ya sani in kai abin da yafi sirri boyo me yafi sirri boyo shine zan baka faɗa maka kanka ba akwai abin da yafi haka boyo akwai magana da a zuci zaka yi ta kai kanka baka faɗa maka kanka ita ba ita ma Allah ya san to da ka sai ce la yu'minu shi yasa manyan kafiran quraish duk gaba ɗayan su ranar badar Allah ta'ala ya ɗauke su musulunci ya samu sa'ida ba wanda ya musulunta a cikinsu sai mutum biyu kacal abu sufyan ibn harb da alhakam ibn al'as su allah ya arzikin musulunta kuma da sun cutata ma addini kwarai amma daga ƙarshe suna da rabo sai suka zama istisna'i daga wannan aya ba gashe magana ana yi mata togiya gashi ƙirƙiri la yu'minu amma biyu cikinsu sun musulunta za ka baka cewa an yi doka ba a jaye ta a kowace doka ana yi samun istisnai a cikinta to anan an samu istisnai mutum biyu cikin jagorori sun musulunta kuma musuluncinsu ya yi kyau in ka ɗauka farkon sayul bukhari kitabu bad ilwahi ka ji yadda abu sufiya yake ba da labarin tafiyarsa wurin mukaukis azimin rum kai ka san ya musulun musulunci sai sannan shi ya tsaye ‘ya'yansu su zama kwamandodi cikin jihadin musulunci musamman kuma ikrima ibn abi sufyan wan sai da namu awuya wanda shahada ma ya yi shi kuma da yake mutum da jihawari saut irin masu babban muryan nan to sai ana jihadi yana zuga mutane yana wasa su ala ya khairar lahir kabi ce jama'a ku tashi mu je mu samu shahada irin wannan suna da tasu rana a wurin jihadi ko ba haka ba sannan ya yi amfani da dukiyarsa daga bisani domin taimakon addini innan ladina kafaru hakika wanda suka kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne gare su a an zartahum kayan musu gargaɗi am lam tunzirhum ko ba kai musu gargaɗi ba duk ɗaya ne la yu'minuna ba za su imani ba saboda me ya ubangiji Allah ce khatama Allahu ala qulubi saboda Allah ya toshe zukatansu kamar yadda wata ayar ce wa ja'alna ala qulubin akinnatan an yafqahu mun sanya marufi ga zukatansu ba za su fahimci addini ba ba za su fahimci gaskiya ba wa fi adanihim waqrun sannan an sa dalma an narki kunnuwansu in ka shekara faɗi ba za su ji ba wa huwa alaihim aman kuma ƙur'ani abin duba da idon makanta ne a gurinsu ba za su gan shi ba shi a summun bukumin umyun ba su ji ba su gani ba su hankalta ya za ka yi da waɗannan a kullum a da'awa kana samun wannan mutane mutumin da ga gaskiya ta bayyana ga fili bai yadda da ita walau ja'atun kullu ayatin duk wata hujja da zaka bashi ba za ta gamsar da shi to ya zaka yi da shi to irin wannan sai ka ce Allah mun bar shi kamar yadda annabi ma ya bar wasu ko wata ta ce dai ka hare ne sai da Umar ma ya kashe su ya gaji ya bari to manzon Allah kare wacce ya karantar wasu ba su gane ya karantar wasu ba su saurara ba ya karantar wasu ba su amsa ba sai ranar alkiyama hisabi ya ke ruwa da haka irin wannan salwa ne ga mai da'awa tasliya ne ɗebe kewa ne ga mai da'awa cewa ba ka iya gamsar da kowa da kowa naka shi ne ka yi ƙoƙari ka karantar ka faɗakar kuma ka yi amfani da hanya mai kyau yadda Allah ta ya umarni khatam Allah ala qulubihim dalilin ba za su musulunta ba saboda Allah ya daɗe zukatansu alheri bai shiga ciki wa'ala sam'ihim kuma Allah ya daɗe jinsu ba su ji jinsu bai iya jo musu alheri wa'ala absarihim shawa sannan akwai yana ga idanunsu ba su gani kaga waɗanda kuma su ne abubuwa uku da Allah ya bamu don bai karatu kuma su ne Allah ya halitta mu musan komai sai ba mu su wallahu akhrajakum من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا شيئا إطلاقا ɗan adam ya fito fanko bai san kome ba ba ilimi ko 0.01% a cikinsa sai da ce waje alalakun musamman wal absara wal afidata la'allakun tashkuru sai Allah ya baku abu uku da su za ku yi ilimi don ku gode masa ya baku ji shi a gaba ya ba ku gani shi ka bi masa sai ya ba ku zukata raka in kun ji ko kun gani sai ku yi rikodin ku aje hadis din yana nan cikin kirjinka main mi sunan ita main computer mai ajiya ram ram ko rom ram ram din nan cikin kirjinka yake raka in kajji sai ka yi rikodin in ka gani sai ka yi rikodin to da na sai ka tara ilimi su ne adawata na karatu to su din nasu sun lalace virus ya halaka su baka ram din ma zero an goge duk abin da a cikinsa ko duk abin da shiga bai zama is corrupted so ko sun jiya ba za su gane in sun gani ba za su fahimta ba in an lura da su ba za su hankalta ba lillahi fi khalqihi shu'um sunan Allah ta'ala ke cewa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha kaga nan sai ya juya daga ƙasa zuwa sama dan ya tashi daga ji gani zuciya nan sai faru zuciya gani ji sai lati ulaika kal an'ami bal hum adal gara ma dabbobi da su min an-nas man yaqulu amanna walam azabun azim suna da azaba mai girma ita ce azabar jahannama da take fuskanta su Allah ya kare wa min an-nas ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم وما هم بمؤمنين يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين cikin mutane waɗanda ke nan tare da ku a madina akwai man ya kulu amanna billahi wa biliyomil akhir masu cewa mun yi imani da Allah mun yarda da lahira wa وما هم بمؤمنين أما با مؤمنين بكريا سكي abin da Allah ta'ala ya ce a abin nan farko suratul munafiqun idza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun suna zuwa su ce annabi mun yi imani mun tabbata kai manzon Allah ne Allah ya san kai manzon sa ne amma Allah ya shaida su ƙarya suke ba su yadda kai manzon Allah ne ba to waɗannan su ne munafukai munafurci ya bayyana ne a madina saboda addini ya yi ƙarfi in ka ga ana bin addini ba da zuciya guda ba to cikin ƙarfi yake addini sidda yana da rauni wanda yadda da shi kawai ke biyarsa su da haka muhajirai ba su da tambo kowane iri saboda sun karɓi manzo Allah sadda ake kyamarsa sun taimake shi sadda ake gudunsa sun kama masa sadda riƙon addini kamar riƙon garwashi ne su ma 'yan madina ba su da aibi saboda sun ɗauko manzon Allah daga inda ake gudun suka ce taho mu baka mafaka ta amma munafurcin ya taso ne daga wasu waɗanda ba da son su aka yi ba an rinjaye su ne jagora su shi ne abdullah ibn ubay ibn salon wanda shi kuma matsala ce ya samu an daɗe ba sarauta a madina sai duk ƙabilun garin suka taru suka yi matsaya za su naɗa shi ana haka sai manzo Allah ya bayyana kaga batun naɗi sai walwal ga takardar sarauta amma ba ya naɗi ba kuma ta walwal to kaga ga ɗabi'a ta ɗan adam dole ya ƙyashi don haka shi hasa da manzo Allah yake to amma a haka sai da ya samu wasu masu goyon bayansa waɗanda suna munafurcin a tare da shi so sai ya zan a fili musulmi ne a ɓoye kafirai ne shi ne Allah ta'ala ce ya hazarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون منافقين سنة تعالى الله suna ɗarɗar kada a saukar da aya ta tona abin da ce zukatansu haka suna ta suna ta izgili Allah ce ku yi ta yi Allah sai ya tona asirin abin nan da ba ku so sai Allah ya yi shi haka sai Allah ta ta saukar da sifofin munafukai a surori daban-daban ya ma saukar da sura ta musamman a kansu sannan a tauba ya yi musu tsirara yadda ana karatun kowa ya san wani da wani da wani su ake nufi التي يخادعون الله والذين آمنوا سنا ققرن سيودري الله سيودري مؤمني وما يخدعون إلا أنفسهم باقوة سكي يودرى بس يكاوننس وما يشعرون أما فا باس جي أجكنس وتقنن da suke basu dauke ta barna ba su ba su jin kansu a matsayin mabarnata ko a matsayin munafiki abinda suke yin ba daidai ba har yanzu ba su ji ba daidai suke yi yunan da Allah ce yukhadi'una Allah sai ce ma yakhdawna illa anfusahum suna kokarin yaudarar Allah amma kansu suke yaudara ma'ana Allah ba kai suka yaudare shi a wata ayar sai Allah ta'ala ce yukhadi'una Allah wa huwa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna kokarin yaudara Allah amma Allah ka yaudara su to wannan yana cikin abinda malamai ke kira al-muqabala in ka cuce ni in cuce ka in ka yaudare ni in yaudare ka lokacin da kai yaudare ni ni maka wayo ai ba yaudara ce nake yi amma bin babin muqabala sai ce ka yaudare na yaudare ka to amma ana jingina ma Allah wannan da sifofin da suna da fuska biyu suna iya zama wato alheri suna iya zama ba alheri ba duk abin da yake kai tsaye sharri ne ba a jingina ma Allah shi kaga da aka ce nasullaha sai Allah ya ce fa nasiyahu ya nuna nisyanu yana da fuska biyu haka ne ko ba haka nasullaha fa nasiyahu sun manta Allah Allah ya manta da su ai ma'ana ya hita batun su don haka akwai mantuwar da ba laifi bace hita batu ce kun fahimta sai aka jingina ma Allah ita to haka nan ma وجزاء سيئة سألة سيئة مثلها وإن يريدوا خيانتك الله لا يدرى سكت فقد خانوا الله باتي والله يخونه أما ذاك تي ومكروا سكت ومكر الله سدين وأن سفوفين da suna ɗaukar fuska biyu ana jingina ma Allah su min babil muqabala amma ba ka isa ka ce ma Allah mai yaudari ba ba ka isa ka ce ma Allah mai istihza'i ko mai izgili ba amma wanda duk izgili da Allah Allah zai izgili da shi ko manta Allah Allah zai manta da shi ko yaudari Allah Allah zai yaudari shi wannan babu laifi saboda anan ana nufin zai saka masa da irin abin da ya ɗaukan makansa khadi'un Allah wallazina amanu suna yaudara Allah suna yaudaran mu'minai amma ba su gane ba ne kansu suke yau daga mayar daune la'an fusau sai an zo wurin hisabi su shige cikin musulmi sai a yi kamar ba a gansu ba a zo wurin tsallakar siraɗi sai mummine haske ya fito daga fuskarsu su kuma sai fuskarsu ta yi dulum sai su kira mummine yunadu na hun alam na kun ma'akun ƙalu bala walakin na kun fatattum an fusakun وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر التي في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض akwai cuta a cikin zukatansu a farkon azumi a surorin ƙasa mun yi karatu game da zukata ko mun faɗi illolinsu da matsalolinsu to marar to jinsi ne daga cikin illolin da zukata ke samu zuciya ta kamu da zazzaɓi kamar yadda gangar jiki take zazzaɓi to munafukai zazzaɓin zuci ne suke yin ji Allah akwai inda Allah ya sifaita su da inkar bal qulubuhum munkira akwai inda ya sifaita su da dhiq man yuridillahu an yahdiya an yahdiyahu yashra sadrahu lil islam man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan akwai inda Allah ya sifaita su da qasawa summa qasat qulubuhum akwai inda Allah ya sifaita su da arrayn kalla bal rana ala qulubi akwai inda ya sifaita su da al-khatam khatama Allahu ala qulubihim akwai at-tab'u وطبع على قلوبهم sannan uwa uba akwai mutuwar zukata innama yastajibu alladhina yasma'un sallati wal mauta yab'athuhumullah al mauta ana mautal qulub to don haka yana da kyau mutum ya san zuciyarsa a wani mataki take ina zaton mun karanta abubuwan da suke indicators ko masu nuna mana in zuciyarka lafiya lautik internet ce kuma karanta su ku kawo mana wasu daga cikin su muje a misali abubuwan da in kana da su kasan zuciyarka tana da lafiya ka faɗa mana wasu daga ciki mantaitum yawwa son alheri ga jama'a in ka ga cewa kai baka kyashin mutane kana so alheri ya cimma mutane wani alama ce ta zuciya kana da lafiya eh good sai ne jin tausayi zai ke ne na duk magana guda ce wannan ai gaban mun magana ce ta kwalla gaban magana eh yawa in yi zanto kai gaskiya kake so kuma in ta fito ko daga ina ta fito kana karɓarta to alamun zuciyar kana da lafiya ne madalla na uku cika alkawari amana duk suna ciki amma ba indicators ba ne yawwa ga wata magana yana so ya faɗi amma bai faɗe ta daidai ba idan ka ga in ka fara ibada kana jin nasi'i kana jin daɗi kana jin wartsakewa to akwai zuciyarka lafiya ne take su munafikai wa idan qamu ila salati qamu kusa da ya fara sallah sai hamma da ya bude qur'ani sai idan su fara hawaye zuciya na da ciwo don haka wajibi ne kowa ya binciki zuciya sai san wani mataki take kuma ya san irin maganin da take bukata in akwai bukata ya kai kan saurin likita ma'ana ya biɗi malami wanda zai zauna da shi ya tattauna da shi to kaji kajin da problems ina suke sai ya ɗora shi akan hanya fi qulubihim maradun to inda matsalar take sai Allah ce fazadahumullahu maradan sai Allah ya ƙara musu wani ciwo zukatansu ba su da lafiya maimako Allah ya ba su magani sai ya ƙara musu ciwo la ilaha illallah akwai ban tausayi ga wannan halin nasu walahum azabun alimun bima kanu yakzibun suna da azaba mai raɗaɗi saboda ƙareta da suke to me yasa Allah ya ƙara musu ciwo
wa idza saya Allah cika ballan ba mu gama fassarar baya me yasa ba su da lafiya mun ko ubangiji ya ba su magani sai ya ƙara musu ciwo ba ku gano ba saboda sun ga gaskiya sun keta falamma zagu أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة don haka da shubha da sha'awa duk wanda ka biye ma to sai Allah ta'ala ya maka talala ya ja ka ya ingiza ka ciki kana sha'awar zina maimakon ka runtse idanunka maimakon ka goge miyagun shafuna a wayarka maimakon ka yanki miyagun alaƙoƙinka sai ka ƙara zurfafa gare su sai Allah ya tabbatar da kai akan wannan tafarki ya bi ka sai ya zame maka al'ada ya zan baka iya bari haka shubha kaga sunna ka fahimce ta amma sai ka dai mason zuciya ka rinka mujamala da bid'a ka fara kai kanka ciki ta fara kai hari ga zuciyarka sai ta tabbata a zuciyarka sai Allah ya saba ka sha'awarta sai ka ɗauka ita daidai amma asali ka san ɓarna ce ka san son zuciya ce to shi yasa ɗan adam kullum yana buƙata a sabr wal yaqin shine ibnu qayyim yake cewa ba usiya Allah illa bi shubhatin aw bi shahwa fa bi sabr tandafi'u shahawat wa bil yaqin tandafi'u shubuhat وهما عماد الإمامة في الدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون don haka in sha'awa ta bijiro kana buƙatar sabar haƙuri ka tilasta kanka barin abin da kake so don kai nemi yarda Allah to in kai haka sai Allah shirya da kai walladina jahadu fina kenan lanahdiyannahum subulana ka kokarta sai Allah ya kubutar da kai amma in ka biya zuciyarka sai samu matsala haka shubuhat inda duk ka fahimci nan gefen shubuha ne kuma ka ci gaba da zama cikin shubuhan nan to sai Allah ya kawata maka ita shi yasa zaka ga mutum yana da tarin ilimi amma gaskiya ta bace masa kuma duk da haka yana cikin ashabul ahwa yana da hawa son zuciyarsa ya biye wataƙila yana da wani personal interest a cikin bidiyan na akwai wani ila akwai kuɗi ko akwai iko ko akwai farin jini da son jama'a ko akwai ɗaukaka ko akwai suna wani ya faɗa ce shi wallahi duk abin da zai yi don a mai da ƙabirinsa hubbari ya mutu wallahi sai ya shi shi abinda kawai ke sha bayan mutuwarsa a rinka zuwa kan ana neman istigasa da shi ana neman agaji a wurinsa to wannan sha'awar da yake da ita duk yadda ya ga gaskiya wala ba za ta bari ya bi ta saboda jama'a ba mai kubuta sai wanda yake da waɗannan sifofin guda biyu as-sabru inda shahawat wal yaqinu inda shubuhat walahum azabun alimun bima kanu yakzibun Allah yace suna da azaba mai radadi saboda karyatawar da suke to mu ci gaba a karmakallah وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ala ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi in aka musu wa'azi aka ce kada ku yi barna a cikin ƙasa qalu inna ma nahnu muslimun sai su ce ai mu gyara muke wannan yana cikin alamar munafiki yana barna amma yana gyara barnar duk mutumin da yake saba ma Allah amma ya yarda sabon Allah ne yake kuma yana da na sanin abin da ake asa an ya tub ya kusa ya tuba amma duk mutumin da yake alfahari da ɓannar da yake yana kawo ta masallaci yana tallata ta a bidiya yana tinƙaho da ita yana kuri da ita to wannan yana nesa da tuba su idan an ce ku tuba ku daina ɓarna sai su ce mukan gyara muke ba ɓarna muke yi da abin ga fir'auna ma abin da ya ce ma annabi musa inni akhafu an yubaddila dinakum أو أن يظهر في الأرض الفساد Allah ina jin tausayinku Musa ya zo ina gudu ya ɓata muku addini au an yi zira fil ardil fasad ko ya bayyana barna a cikin ƙasa sannu sarkin gyara kaga shi maganan baki ba ita ake la'akari da ita haƙa'iƙul umur gaskiyar lamari shin gyaran kake yi ko ɓanna kake yi ala innahum humul mufsidun ku saurara su ɗin dai ne maɓarnata kuma babu ɓannar da tafi wadda suke yi saboda kafirci suke ɗaure magindi walakin la ya sha'uru amma ba su jin ɓannar ce suke yi saboda mi saboda an riga an narkar da ita a cikin zukatansu ta yi musu daɗi suna yin ta suna jin daɗi kuma suna buri ga Allah cewa da wannan za su samu aljanna wa idza qila lahum amin وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas in aka ce masu ku yi imani yadda sahabbai suka yi su ne annasu a nan wa ko su ba su buga lokacin manin nas inda nuzulil aya sahabban annabi idan aka ce musu ku yi imani kawai da sahabban annabi suka yi qalu anu'minu kama amana sufa mu din za mu yi imani irin yadda wawaye suka yi imani Allah ce ala innahum musufa ku saurara su ɗin dai ne wawaye domin duk mutumin da ke jama kansa musiba yana ji yana gani babu wawa irinsa walakin la ya'lamu matsala ita ce ba su sani ba saboda haka akwai duhun jahilci a tattare da su to kaga munafukai suna yi masu habbai kallon wawaye saboda raunin hankalinsu alhalin sahabbai su suka fi kowa hankali domin su suka karɓi shari'a a lokacin da Allah ya aiko da ita wai zalikun ladina amanu وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ulaik أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين wai zalikun ladina amanu qalu amanna ta kaji sharrin munafukan in suka gamu da mummunai sai su ce ai mun imani mu ma mummunai ne sai su saje da su su nuna abu ɗaya ake wa idza khalau ila shayatini in suka koma zuwa ga shaiɗanunsu suka koma zuwa ga iyayen gijinsu na barna yahud ko mushrikai qalu inna ma'akum sai muna tare da ku inna ma nahnu mustazun mu izgili ne kawai kuke haka munafiki shine mai baki biyu in yana tare da musulmi musulmi ne yana tare da kafirai kafiri shi yasa munafiki yake da hatsari saboda yana tare da kai baka gane ba yana kwanciya tare da kai yana cin abinci tare da kai yana fira tare da kai kai yana ma sallah tare da kai yana zuwa wa'azi tare da kai amma zuciyarsa ba tare da kai take ba sai ce inna ma nahnu mustahzi'un mu izgili ne muke musu mu gada musu muna tare da su amma ba tare da su muke ba Allahu yastahzi'u bihim Allah da kansa ne musu izgili su ne ma Allah izgili su ne mummune izgili amma Allah ke musu izgili wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah na ba su dama yana niƙar da rayuwarsu don su ci gaba da ɗimaucewa cikin wato ɗugiyanin su da girman kansu kenan istihza'i shi ma min babil muqabala na jingina mu Allah kamar yadda muka faɗi da su wa makaru wa makar Allah innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan wa yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un fa yaskharuna minhum sakhira Allah minhum saboda me saboda duk waɗannan suna iya daukar alkhairi suna iya daukar sharri ma'ana suna iya daukar asalin sharri suna iya daukar mai da sharrin don haka kaidu na iya zama abin kwarai ba Allah ya ce mata inda kai da kunna azimin ba kuma shi ce kazalika kidna li yusuf mu muka kulla ma yusuf ashe akwai kulli na alheri sannan lokacin da kake warware kullin masharranci kai ma kaidi ne kake yi masa amma naka kaidin da kwarai ne nasa ba na kwarai ne muka ce amma wanda bai daukar sai sharri kaman khiyana cin amana ba jingina ma Allah ita yasa da Allah ce in yuridu khiyanataka yace faqad khana Allah min qabl fa amkana min bace fa khanahu Allah amkana min don haka duk izgilin su suna gane ba su da wayo idan an zo alkiyama kamar yadda suratul mutaffifin ta bayani فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون yanzu an sa kama kafirai abinda da suke yi muminai su ne muminai izgili yau ga muminai ginciri cikin aljanna suna duba ta gilas suna amfani da remote suna zoomin wuta suna gani suna magana da su da lasifika wani kai din ne wani ashe haka karshen ya zama duk wa'azin nan da muke ashe bai amfane ka ba اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يوم من سكي مكافرين داريا على الأرائك كما سنة جنتري تكين جدا جن الجنة ينظرون سنة كلو تجلاسي هل سويب الكفار ما كانوا يفعلون ينظرشن أن ساكا مكافرين دير أبن سكي بلا أن ساكا مسو سألت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى waɗanda su ne waɗanda suka sayi ɓata suka miƙa shirya ga shirya suka ce ba sa su ɓata suke su amma rabi hatti jaratuhum kasuwanci su bai yi riba ba ma kanu mutadin ba su zamo masu shirya ba haka ilimin Allah Allah ya san ba masu shirya ne ba to daga nan sai Allah ya buga musu misalai ka duba fa muminai aya biyar kafirai aya biyu munafukai gashi nan muna ta yi ayoyi goma sha aƙalla aya goma sha matsalahun ka matsalar da sauka da nara مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا التي مثال منافقين kamar misalin mutum ne da ya kunna wuta kamar cikin dawa yana cikin daji ya kunna wuta yana so ya ga halin da duniya take ciki falamma adaat ma haulahu lokacin ta haska masa abin da ke gefensa ko da ya duba ga ababin tashin hankali nan ga maciji can kusa gare shi yana fufuka ga zaki yana kwance yana ganinsa da a duhu ake yanzu ya haska mai gunnan sun gane shi kuma suna ganinsa zahaballahu bi nurin sai Allah ya katsa hasken sai wutar ta ƙi koma kunna don haka bai san ta ina za su zo mashi ba wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun Allah ya bar su cikin dufai ba su gani kuma ga tashin hankali sau da munafiki bai da natsuwa natsuwa tana ga mumini duk wanda an mai fuska biyu wallahi bai da natsuwa amma wanda ya kwantar da hankalinsa wuri guda ya fi samun natsuwa summun bukmun umyun Allah ce bebaye ne kurame ne makafi ne layar fahim layar jiru ba za su dawo ba saboda abinda aka yi magana ɗazu na cewa zukatansu a toshe suke don haka ba za su iya dawowa zuwa ga gaskiya ba wannan misali da farko kenan sai Allah ya ce auka sayyibin minas sama أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
أو كصيب من السماء قال مثالي نبي الله يبقى مسو الله تكوكما kamar wani mamakon ruwa ne daga sama wato ana ruwa kama da bakin ƙwarya fihi zulumatun ga jufai wa ra'adun ga tsawa wa barqun ga walƙiya mai tada hankali yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq suna sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu saboda firgici da tsoron tsawar da ake hadar al-maut suna tsoron mutuwa Allahu muhitun bil kafirin Allah mai kewayewa ne da kafirai abinda ake nufi na Allah zai halaka su wanda Allah ya ce illa wa uhita bi samari an halaka abincinsa illa an yuhata bikum sai in kun shiga hannu ko wa zannu annahum uhita bihim halaka ke wallahu muhitun bil kafirin Allah mai shirin halaka kafirai ne sai aka yi amfani da kalmar kewayewa don a nuna ba su da mafita ta ko'ina la manfaza lahum wala manja wala malja يكاد البرق يخطف أبصاره والقيا تاكسا تفزج جننسو كلما أضاء لهم مشوا فيه دسدة والقيا تحسكا مسو سيسو يتفيا دون هنيا وإذا أظلم عليهم قاموا إن قريه مسو دب سيسو يسعي ma'ana idan aka karanta ayoyi aka ɗanyi gargaɗi sai su yi kamar su shigo musuluncin sun an yi abin da daidai da kuma sun janye kuma sai kafirci ya sai kirin jayansu walau sha Allahu la zaba bi sami mu absari da Allah ya so da ya tafi da ganin su da jin su zan ba su jin ba su ganin sun kurumce sun makance inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai cika iko ne akan komai to kaga waɗannan ayoyi sun tona asirin munafikai saboda duk wanda an munafiki kana gane shi da wannan sifofin da Allah ya faɗa akalla cikin na akwai sifa goma na munafikai akwai khida khadi'un Allah mutane ne masu tsananin yaudara akwai kadhib ƙarya inna ma'akum ƙarya suke yi akwai makar yaudara inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un shi kansa istihza'i wata sifa ce sannan fi qulubin marad ga ga cuta ga zukatansu ga fasad Allah innahum humul mufsidun ga safa Allah innahum humus sufaha ga jahal wauta da suke da ita domin Allah tabaraka ta'ala ya sifaita su da me yace ishtaraw ad-dalalata bil huda akwai wata da tafi wannan sannan ga dalal suna cikin bata ga tazabzub ba su nan ba su can in suna tare da muminai muminai in suna tare da yahudawa yahudawa don haka cuta ta kewaye zuciyarsu ta ko'ina shi yasa Allah sife ta su da wanda a cikin duhu ga duhun munafurci ga duhun sabon Allah ga duhun tsoro ga duhun wato ainihin kaucewa wuta wadda suka kunna ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير حقيقه الله mai iko ne akan komai saboda haka in ya so zai ba su musulunci zai gwada musu gaskiya in ya so zai ba su cikin bata wannan yana cikin rahamar ubangiji duk lokacin ne magana gwada su batattu to yakan bude kofar akwai yiwuwar su shirya shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata akan abinda aka bashi a Uhud na wulakanci da jifansa da aka yi da da kibiya ko mashi har haƙoransa suka zube ga ramuka an haƙa masa kuma ya fada ga sahabbansa an karkashe sai a ran sai ce wai ya za a yi wanda suka yi ma annabin da Allah ya turo musu haka Allah ya musu rahama sai Allah ce masa laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ba lamarin lamarin baya hannunka sai Allah ya fara da maganan tuba tun daga nan manyan sabbin suka ce mutanen fa tuba za su yi don tuba Allah ya fara faɗi aw yu'adhibum ko Allah ya azabta su fa innahum zalimun an riga an gama da miyagu tun badar zaka duk wanda suka rage akwai yiwuwar su shirya to munafukai Allah ya sifaita su da suna cikin dubbai saboda me saboda duk wani abu ya taso a zamanin manzo Allah sai ya ƙara rikirkita su suna zaman su manzo Allah na sallah yana fuskantar yana fuskantar abin nan Baitul Maqdis kawai sai ya juya ya koma kallon ya koma yana kallon Ka'aba sai suka ce ma wallahi ma an qiblatim allati kanu alaiha to musuluncin ba kenan ba tabbatacce ne jiya suna nan yau sun dawo nan idan can ne gaskiya mi kawo ku nan inda ne gaskiya mi satuwar ko kun ka ta yi can kaga sun rikice sallace kullillahi al-mashriq wal maghrib ya di man yashaw ila siratin mustaqim da aka zo suna zaman su aka waye gari manzo Allah ya ce jiya fa nayi tafiya ina ka je ya rasulullahi ya ce na je baitul maqdis sai suka rika rufe baki wannan wannan kare haɗoyi take yi kenan wal iyadu billah ya za a yi kana makka kana makka ka ce ka tafi har baitul maqdis kwareke wannan ya faru a makka ba a madina ba munna masu raunin imani ne ba munafukai ne masu raunin imani ne da ba kaga zulumatu dai falamma adaa lahum mashawfi wa idza azlaba alaihim qamu to haka da Allah ta'ala ya buga misalin itaciya wa shajaratul mal'unata fil qur'an suka ce to kuma kun ji wai yanzu a cikin wutan ma wai bishiya ke akwai so duk sanda manzo Allah ya zo da wani abu sai sun ƙara dulmuyewa cikin bata da barna da lalacewa haka da Allah ta'ala ya ce alaiha tas'ata ashar mun samu wuta mala'iku sha tara sai walidun logira ce sha tara ainihin nukatun sha tara duk ba su halin ya ce ta kuma na yabar sha takwas duk ku iya da guda sha taran sahun sahu sha tara ne miliyan sha tara ne tiriliyan sha tara ne allah kaɗai su wuce sha tara ke da ya sa allah ce wa ma ja'alna al-qiblata allati araynaka wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka إلا فتنة للناس والشجرة الملؤونة في القرآن وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا تصور هكا كل شريعة تزولون أبو سيش دين يسامى سروني إيماني da munafukai ya samu su shuba a ciki wadda za su ƙara lalacewa to da Allah ya ce fihi zulumatun sai ce wa ra'dun akwai tsawa wato a cikin alkur'ani akwai ayoyin da saukarsu kamar tsawa ne firgitarwa suke shi yasa abul walid ya ce manzon Allah ya daɗi bakin manzon Allah da yana karanta masa alkur'ani ya ce ka tsaya haka ka tsaya haka fa'in فقد أنذرتكم صاعقة فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود sai maza ya duwada baki manzala ce tsaya tsaya tsaya tsaya don girman iyayenka ya isa yadda ka san tsawa to don haka ra'adun kenan barku kuma shine ayoyin da Allah ke saukarwa wa anzalna ilaikum nuran mubina واتبعوا النور الذي أنزل معه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كلما أضاء لهم مشوا فيه إن سنك عسكن سيسؤلن تفي وإذا أظلم عليهم قاموا تقول أن السنة عليك تاو من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران akwai wanda ke bauta ma Allah wato da zuciya biyu in ya ji daɗi sai ya datsu in ya samu matsala to sai ya juya wannan duka hali ne na munafukai haka munafuki ya ji alƙur'ani da wa'azin ƙur'ani da umarnin alƙur'ani da ananan alƙur'ani sai ya kwankwasa zuciyarsa sai ya yi kamar ya zo sannan kuma sai wato hasararsa ta rinjaye shi to amma babu tashin hankali irin cewar da Allah ya wallahu muhitun bil kafir sai da munafikan yake ana kaya ga kenan munafikai su ma kafirai ne wallahu muhitun bil kafirin ta nuna Allah baya da niyyar shirye da su to amma baya da ne shirye da su ne idan suna kan wannan munafurci amma idan suka tuba za su shirya shi sa Allah ta'ala ce la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalilan mal'unina aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila sunnatullahi fil ladina قالوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا don haka munafukai da yawa sun tuba daga baya bayan asiri ya gama tonuwa bayan ba wurin zuwa bayan gaskiya ta yi halinta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki dukkan matakin da ya dace wannan shi zai nuna maka akwai rahama a cikin addinin musulunci da Allah ya so sai musu hukunci guda da munafukai da kafirai a yi musu bugu guda duk a gama da su sai Allah ya ce alallaba da munafukai har su musulunta da kusan nan ne ya kamata mu kwana abin da makaranta bisa sawaba Allah ya ba mu ladarsa da ba mu ikon aiki da shi idan mu kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya muna afuwa ya muna gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين